الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan daya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna 18 ga watan Al-Muharram hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1448 wanda kuma yake daidai da uku ga watan bakwai miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati ali imran wannan kuma shine darasinmu na 112 kuma muna nan a tafsirin fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma kana li nabiyyin an yaghunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Kana dai nabiyyin an yaghur." Ba zai yiwu ba ga wani annabi ya yi ha'inci. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Wanda duk ya yi ha'inci zai zo da wannan abin da ya ha'inta ranar gobe kiyama. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sannan a saka wa kowane rai abin da ya aikata kuma ba za a zalunce su ba wani aya mako biyu da suka wuce muka fara tafsirinta da muna kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna haɗarin satar dukiyar al'umma wanda shi ne algulu mutum ya saci wani abu daga cikin dukiya ta jama'a kafin a raba a bashi nashi kasa ya ɗau wani abu ko mun kankantarsa ko mun yawansa wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda yayi wannan to ranar gobe kiyama zai zo dauke da wannan abin da ya sata a bainar jama'a kuma Allah subhanahu wataala ya masa hisabi akan wannan laifin da ya dauko wa kansa sai da annabi sallallahu alaihi wasallama da dan dama waɗanda suke dauke da tsoratarwa akan taba kayan al'umma taba dukiyar al'umma daukan wani abu daga cikin dukiyar al'umma ba bisa haƙƙi ba daga cikin hadisan da suka zo a wannan babin akwai hadisin da imamu muslim ya rawaito daga mus'ab ibn sa'ad mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqas yake cewa wata rana wata rana abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ya je ya dubo abdullahi ibn amir abdullahi ibn amir ibn kurais ɗaya daga cikin waɗanda suka riƙe mukami a lokacin sayyidina umar da lokacin sayyidina usman ibn affan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aiki sosai ga al'umma ya haƙa rijiyoyi ya wato samar da ƙoramu akwai ma ƙoramu da ake jingina masa ana cewa anharu ibn amir saboda shi ne farkon wanda wato ya samar da su ya aiki sosai lokacin da yake yake gwamna a basra to ya rashin lafiya abdullahi dan umar ya shiga wajensa domin ya dubo shi sai yake roƙon abdullahi dan umar yake cewa ala tad'u ala tad'u allah li yabna umar ya ibnu umar ba za ka yi min addu'a ba ba za ka roƙa min Allah ba abdullahi ibnu umar sai ya ce da shi naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tuqbalu salatu bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul ba a karbar sallar da babu tsarki ba a karbar sadakar da aka yi ta daga kudin sata wa kuntu wa kuntu ala al-basra wa kunta ala al-basra a da can ka kasance gwamna ne a basra anan abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ya ki yarda ya masa addu'a ba wai dan bai halatta ya masa addu'a ba ko bai cancanci addu'a ba ko kuma yana zargin sa yayi haka ne dan ya ja hankalinsa ya tsoratar da shi ya nuna masa nauyin girman shugabanci tunda ka rike shugabanci ka taba zama gwamna a Basra ban sani ba watakila watakila shi dan ya rude ka kasaci kudin mutane ka taba kudin al'umma to in dai har haka ne ko na yi maka addu'a amma ba za ta karbu ba wannan yana faɗa masa haka ne yana nuna masa haka ne cikin tsoratarwa ba wai idan yana tuhumarsa ba shi abdullahi ibn amir mutumin kirki ne amma dan ya zanto kamar gargadi gare shi ta zama gargaɗi ga waɗanda za su riƙe wani abu na sha'anin shugabancin al'umma daga cikin hadisan da suka zo a wannan babin akwai hadisin da imamu ahmad ya rawaito hakanan al-bazzar ya rawaito shi hakanan at-tabarani a cikin al-mu'jamul kabir hakanan a cikin al-mu'jamul awsat daga ummu habib bintul irbad irbad ibn sariya daga mahaifinta al-irbad ibn sariya radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama kana ya khudul wabra wato an gama yaƙi an tara ganima an tara ganima sai annabi sallallahu Alaihi wa sallama ya je ga raƙumin da yake kai ko taguwar da yake kanta sai ya ciro silin gashinta shi ne wabra ya ciro silin gashin taguwarsa sai ya riƙe daga cikin taguwar a cikin raƙuman ganima raƙuman fai'i da aka samu sai ya ciro gashi ɗaya sai ya ce mali min haza illa mislu mali ahadikum wal khumusu wa huwa mardudun alaykum yace a cikin wannan dukiya ta ganima kun ga daidai da wannan gashin ba ni da wani haƙƙi da ya wuce abinda ku ma za a ba ku wato da ni da ku duk haƙƙinmu ɗaya ne a nan babu bambanci da babba da karami da wani mai martaba da wanda bai kai shi martaba ba da mai wadata da mara wadata mai asali mara kowa da kowa haƙƙinsa a cikin wannan daidai wa daidai ce mali min haza yana nufin min haza mal a cikin wannan dukiya illa mislu mali ahadikum ko kuma wannan silin gashin da ya rike a cikin wannan silin gashin da ya riƙi ba ni da wani haƙƙi a cikin na wanda ba irin naku ba ni da ku duk ɗaya miki sai ya ce wal khumus da kuma khumusi Allah ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu sai kuma khumusi wanda shine ɗaya bisa biyar na ganima da ake cirewa wanda ake danka shi zuwa ga Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kasa shi gida biyar ya ce sai wannan kumusi shi kuma wannan kumusin mardudun fiku shi ma dai ku zai zan rabawa wato ba ni ne zan riƙe ba ko in cinye sai ya ce fa'addul khayta wal mihyat duk abin da kuka san akwai a hannunku ko da zare ne ko da allura ce ku kawo kada wani ya riƙe wani abu ko zare ko allura fa ma fawqahuma ko abin da bai kai su ba ma ku kawo ku dawo da shi wa iyyakum wal ghulul fa innahu arun wa shanarun ala sahibihi yawm al qiyamah yace iyyakum ina gargadin ku da ku da satar dukiyar al'umma yace saboda abin kunya ne abin kunya ne kuma tozarci ne ranar gobe kiyama a wata ruwaya arun wa narun wa shanar abin kunya ne abin tozarci ne ranar gobe kiyama a ruwayar abu dawud da nasa'i riwayar abdullahi ibn amr ibn al-as na wannan kissar sai yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai wani mutum ya tashi yana hannunsa yana rike da gashin da ya cira na dabbobi a hannunsa kubbatun min sha'ar gashi ne haka na dabbobi da ya tattara wanda buƙatar da yake yi da ita da shi wannan gashin shine ya gyara dan abin da yake sa ake sawa a ƙarƙashin siddi siddi katako ne saboda in an suka in za su sa shi akan abin hawa sukan saka wani gashi haka mai dan laushi sannan su dora siddin zan saboda kada katakon kai tsaye ya je kan dabbar ya cutar da ita sai su dan sa wani abu mai laushi to nashi ya dan ciccire sai ya dan ciccire gashi haka na dabbobi sai ya dan tara haka zai saka a ƙarƙashin a ƙarƙashin siddin dabbansa da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya fito da wani da duk abin da yake hannunsa ko ko da zare ne ko da allura ce sai ya zo da wannan tilin gashin a hannunsa sai ya ce akhastu hadha li usliha bihi barda'ata barda'atan ce na ciro na dauki wannan dan in gyara wannan wato silken na abin nan a siddin nawa sai manzo Allah ya ce da shi أما ما كان لي وبني عبد المطلب فهو لك yace to ni dai ka sona a cikin wannan gashin ka sona ni da ƴan uwana bani Abdul Muttalib na bar maka sai kuma da sauran mutane ni na wani yafe maka amma na sauran mutane kuma sai ka neme su kowa ka roƙe shi yafe maka wani ɗan gashi ne fa ba ce annabi ya nuna masa cewa ni ba zan iya yafe maka ba tunda ba na bane ni kadai amma ni na san kaso na da yake ciki da na ƴan uwana bani Abdul Muttalib to duk ni yafe maka saboda ka sai ka je ka nemi sauran mutane su ma ka roƙe su su yafe maka da wanda ga wannan dukiyar sai ya ce da shi ama iz balagat ma ara fala araba li fiha yace to ha tunda abin ya kai haka to ba na bukata nan da nan sai jefar da shi wanda yake nuna maka wato taba dukiyar al'umma hadarinta ba karami ba ba wani abu bane da zaka da zaka nemi wani mutum da ka cutar ka roke shi yafe maka wannan mutane ne wasu ma baka san su ba wasu sun mutu saboda haka haƙƙin yana nan tare da kai shi yasa abin yake da hadarin gaske shi yasa yace to in dai abin haka na abin nan ama iz balagat ma ara fala araba li fiha fa nabadaha dan da tattara ya watsar daga cikin abin da yazo na wato gargadi akan wannan ibnu abdul bar a cikin kitabut tamhid ya fitar da asar daga auf ibn abi auf ibn malik yake cewa habib ibn maslama ɗaya daga cikin jagororin yaƙi ne utiya bi rajulin qad ghalla wa ma'ahu ghalul ya zo an zo masa da wani mutum ya saci wani abu na dukiyar ganima ba a raba ba aka zo yana dauke da abin da ya sata fa wajada nasa min zalik mutane suka ji bacin ran abin da yayi ran su ya baci kan aiki abin da yayi wa kana awwalu ghululir ra'awhu fi ghazwihim bisham shine farkon abin da suka taba gani an yi na satar ganima lokacin da suka je suka fita yaki yaki a sham sai auf ibn malik radiyallahu ta'ala anhu sai ya tashi sai ya tashi cikin mutane sai ya fara huduba ya gode wa Allah ya yabi Allah ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane iyyakum wa ma la kaffarata lahu min adh-dhunub ko guji zunubin da ba shi da kafara ko guji zunubin da ba za ku iya yin wani abu ya kankare shi ba yace innar rajula la yazni fa thumma yatubu fa yatubu Allahu alayhi mutum zai iya zina ya dawo ya tuba yayi nadama yayi da na sani kuma Allah ya fi masa wa innar rajula la yasrik thumma yatubu fa yatubu Allahu alayhi wani na iya sata taba kudin wani ya zo ya tuba yana nan mutumin nan ya mayar masa kudin sa baya nan yayi sadaka da kudin ya tuba Allah ya karbi tuban sa yace wa innahuma la dhanbani la kaffarata lahumma ya ce to amma fa akwai laifuka guda biyu wanda ba abin da zai kankare maka su ya ce sahibul gulul wa akilun riba wanda zai saci dukiyar al'umma da wanda zai rika cin riba ya ce ƙala Allah tabaraka wa ta'ala sai ya jawo wannan ayar wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah yace fala kaffarata li sahibil ghulul wanda duk ya saci dukiyar al'umma to ba shi da abin da zai iya kankare wa kansa wannan zunubin hatta ya'ti Allah bihi yawm al-qiyamah har sai ya zuwa Allah da shi na gobe kiyama wa akilur riba wanda ya mutu yana cin riba yab'athuhu Allah yawm al-qiyamah mukhtaniqan yakhtaniq shi kuma Allah zai tashe shi a ranar gobe kiyama yana faduwa yana suma الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس haka sakamakon waɗannan mutane guda biyu zai kasance ibnu abdulbar bayan ya kawo wannan asar ɗin sai yake cewa fa kullu man ghalla shay'an fi sabilillah wanda aka fita yaƙi ya ɓoye wani abu aw khana shay'an min malillah ko ya ci amana a cikin dukiyar Allah dukiyar Allah ita ce dukiyar al'umma ita ce a alƙur'ani ake kiranta malullah ba a tuhun malillahi da zai aka duk wani wanda ya taɓa wani abu na dukiyar ganima kafin araba ko dukiyar fai'i kafin araba ko dukiyar al'umma ya taɓa wani abu ja a bihi yau malƙiyamati insha Allah da izinin Allah zai zo da shi ranar gobe kiyama wal ghululu min huquqil adamiyyin saka dukiyar jama'a wani haƙƙi ne na 'yan adam wala budda fihi min al qisas kuma dole ne sai an yi kisasi a kansa sai an yi hisabi sai an yi ramuwa akan abin da mutum yayi bil hasanati was sayyi'at kamar yadda yazo a hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu amin saboda haka da ayyukansa kyawawa za a rika kwasa ana biyan al'umma wannan abin da ya sata ta yaya zai iya biyan su wani aiki zai yi ya iya biyan miliyoyin mutane da suke bin shi wannan haƙƙin na dukiyarsu da ya sata wani irin ayyuka yake da suna alkhairi da zai biya wannan sannan idan aka gama kwashe duk abin da za a kwashe to kuma yana ƙarƙashin mashi'a ibn abdulbar yake cewa imam malik ya ruwaito ya ruwaito ruwaya daga yahya ibn sa'id yake cewa balagahu an abdullah ibn abbas daga abdullah dan abbas annahu qala abdullah dan abbas yace ma zahara al-ghulul fi qaumin qatt illa ulqiya fi qulubihim ar-ru'b babu al-ummah da satar dukiyar jama'a za ta bayyana a cikinsu a cikinsu za a rika satar dukiyar jama'a face Allah subhanahu wata'ala ya jefa tsoro da fargaba da rashin zaman lafiya a tsakaninsu ibn abdulbar yake cewa haza hadithun qadru winahu muttasilan an ibn abbas wani hadisi ne arwato shi mun rawaito mana shi da isnadi cikakke daga abdullahi dan abbas ومثله والله أعلم لا يكون رأيا أبدا irin wannan abdullahi dan abbas ba zai faɗe shi da ra'ayi ba dole sai daga abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to dukkan al'ummar da satar dukiyar jama'a ta bazu ta yadu a cikin su to wannan al'ummar ba za ta zauna lafiya za su ta zama cikin tsoro da firgici da rashin kwanciyar hankali wanda abin da yanzu muke gani kenan saboda haka idan ana binciken dalilan da ya jawo mana rashin zaman lafiya da rashin tsaro ana binciken dalilan da suka jawo wannan to a saka wannan a cikin dalilan satar dukiyar jama'a da babakere da halatta haramun har ya zanto dukiyar al'umma ba a ɗauke ta a bakin komai ba mutane suna sata amma har magani suke halar suke ci tun zai samu matsayi ya fara kwaso dukiyar jama'a ‘yan uwansa ne za su fara cewa kana samu alheri ibn abdulbar ya yi ta'aliki game da wancan hadisi na al'irbab ibn sariya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal gulula arun wa narun wa shanarun yawmal qiyama satar dukiyar jama'a abin kunya ne tawaya ce na ƙasa ce wutar jahannama ce na gobe kiyama yace yuridu anna al-ghulula shaynun wa arun wa man qas wa man qasatun fi dunya wa narun wa azabun fil akhirah annabi yana nufin cewa satar dukiya ta al'umma abun abun wato abun tirne abun kunya ne tawaya ce tozarta ce a nan duniya kuma wuta ce da azaba a lahira wal gululu ma la budda fihi min al mujazat ki kuma gululi satar dukiyar jama'a wani abu ne da dole ne dole ne sai an yi sakayya akan sa li'annahu min huquqil adamiyina saboda haƙƙi ne na na al'umma haƙƙi ne na 'yan adam wa in lam yata'ayyan sahibuhu fa inna jumlata ashabihi muta'ayyina koda ba a san wane ne mai dukiyar ba to amma kasancewar sana al'umma to duka al'umma tana da haƙƙi a ciki wa huwa ashaddu fil mutalaba to kuma wannan yafi wahala a ce an biyo ka ka iya biya in wani abu ne da kai mutum ɗaya biyu uku kana iya samun su ko su yafi maka ko ka biya su amma abin da kai wa wasu al'ummar da ba za ka iya kewaye su ba to abu shakka wannan yana da wahala wajen a neme ka ka biya kuma ka iya biya wala budda min almujazati fihi bil hasanati was sayyi'at kuma dole ne sai an yi sakayya a cikin sa da kyawawan ayyuka da kuma munana wato a ebe kyawawan ayyukan ka ita rabawa mutane sannan idan ka kasa biyan su a dawo kuma ana iban munanan ayyukan su ana yaba mutum Allah ya tsare mu malamai sun yi sabani game da hukuncin wanda ya yi satar dukiyar al'umma me zai yi ya kubutar da kansa aljumhur yawa daga cikin malamai daga cikin maganar imamu malik da imamu shafi'i da abu hanifa da almajiransu da allaisi ibn sa'ad suna cewa hukuncinsa shine wanda ya yi wannan satar ya tuba ya kuma dawo da abin da ya sata ya tuba ya dawo da abin da ya sata ko dai a mayar da shi in kudin ganima ne ko kuma a mayar da shi zuwa ga baitul mali walaysa alaihi suwa ta'zir ba za a kama shi a yanke masa hannu ba amma dai ana iya masa horo ana iya masa ukuba gwargwadon abin da shugaba ya gani ya kamata ya masa ko lalace zai masa a'a zai kai shi ya kulle shi ne wasa wani dauri ne wanda dai abin da yake ganin ya kamata a yi masa ya masa wannan shine ra'ayin da Ibn Abdulbar ya rinjayar akwai waɗanda suke cewa idan aka kama mutum a fagen yaƙi ya saki wani abu na ganima to ba za a bashi ma kasansa ba bayan an kwace abin da yake hannunsa to ba za a bashi kasansa ba kuma za a ɗauki kayan da suke kan abin hawansa wato sirdin da yake kan abin hawansa da ya shimfiɗa da take kai duk za a ƙona wanda yana shiga babin al'uqubatu bil mal yi wa mutum ukuba ta hanyar salwanta wani abu na dukiyarsa waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai al'auza'i daga cikin manyan malamai akwai imamu ahmad akwai ishaq ibn rahuya kuma an rawaito wannan daga alhassan al-basri kuma wannan ita ce maganar makhul da sa'id ibn abdulaziz daga cikin malaman sham hujjar su ko kuma hujjar da ake zaton ita ce hujjar su hadisin da yazo a cikin sunan abi daud hadisin umar ibn al-khattab da yake cewa idza wajadtum ar-rajula qad ghalla fa ahriqu mata'ahu wa dhribuhu duk sanin ku kama mutumin da ya saci dukiya ta ganima kafin araba to ku kona kayayyakin sa sannan kuma ku dake shi sai dai wannan hadisi ne mai rauni akwai riwayar da ta zo har ila yau take cewa a harwar amr bin shu'aib an abihi an jaddihi ma tana cikin sunan abi daud cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ababakar wa umar harraqu mata al-ghal wa darabu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubakar da umar an kama wani yayi sata daga cikin dukiyar ganima sun kona kayayyakin sa sun kuma da kishi to shi ma wannan bai inganta ba hadisi ne wanda yake da rauni sosai hadisi ne muttarib da haka ra'ayin farko shine ra'ayi mafi inganci cewa zai tuba sannan abin da ya sata zai dawo da shi sannan kuma shugaba yana iya duba wani irin hukunci ya kamata a yi masa na horo ya yi masa gwargwadon irin laifin da aka same shi da shi ibn abdulbar ya yi kai so ijma'i ma akan wannan to amma dai akwai sabani wato akwai ijma'i ta fuskar tuba da kuma da kuma mayar da abin da ya sata wannan akwai ijma'i cewa dole ya tuba tunda abin da yayi babban laifi ne sannan abu na biyu abin da ya sata ya dawo da shi wannan ibnu abdulbar ya yi hikaito ijma'i akan wannan saboda haka anan ba anan ake sabani ba inda ake sabani akwai wani abu da za a kare masa bayan wannan na taba wani abu na dukiyarsa ko a hana shi kasansa to anan ne aka samu sabani wasu suka ce ai bai ma isa haka ba sai a hana masa kasansa a hana masa abin da ya kamata a bashi sannan kuma a kona abin da yake da shi na kayayyaki malamai suna cewa ganimar da ake samu a lokacin da ake yaƙi ta kasu gida uku akwai abinci akwai makamai na yaƙi akwai kuma dukiya waɗannan su ne kayayyakin da ake samu na ganima to idan abinci ne da duk abin da ake buƙatarsa na ci ko na sha wannan babu gululi a cikinsa saboda haka idan ana yaƙi aka samu abinci wani ya je ya shiga wani wuri ya samu abinci yana da bukata ya ci abinci ya zauna ya ci ba a cewa ya yi gululi ya yi sata da abin da zai bukata na ya ci a lokacin da ake cikin yakin wannan baya daga cikin abin da ake lissafa shi da gululi wannan kuma ba dole sai ya je ya nemi izinin kwamandansa ba inda ya ci karo da abinci kawai ya sauna ya ci ya cika cikinsa ya tashi ba sai ya je ya nemo izininsa ba wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai duk da shi al'imamun zuhuri yana ganin a sai ya nemi izini amma dai da yawa daga cikin malamai suna cewa irin wannan baya buƙatar mutum ya nemi izini to in dabba ce fa sali ya samu wato raguna ƙosassu shi kuma yana jin yunwa zai iya danne ɗaya yanka ya gasa ya ci ko ba zai ci ba to akwai ƙauli guda biyu wasu sun ce ai idan aka duba shi ma ragon ai ƙarshe dai abincin zai zama ai saboda haka hukuncinsa hukuncin abinci ne nazarin ilal ma'al ai ƙarshe dai cinye shi za a yi to kawai in yana bukata ya danne yanka ya gasa ya ci wasu kuma suka ce a'a wanda yana cikin dukiya nazaran ilal hal in aka dube shi a yanayinsa ai dukiya ce sauraka suka ce ba zai taba ba wannan in ya taba kuma ya yi gululi amma abin da ya shafi kayan yaki abubuwan da ake amfani da su a wajen yaki to wannan baya halatta mutum ya dauka ta fuskar mallaka ya dauki wani makami lokacin da aka yi nasara akan abokan gaba ya dauka ta fuskar mallaka to zai iya ɗauka ya amfani da shi a lokacin da ake cikin yakin kamar takobi misali ko bindiga zai iya ɗauka ya amfani da ita ko ba zai amfani da ita ba ko zai iya ɗauka ya yi burga da ita a gaban kafirai to shi ne a wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta wanda shi ne ƙauli sahihi zai iya amfani da shi wajen ya yi yaki takobinsa ne ko mashinsa ko wani abin nan ɗinsa ya rasa ya kuma tsinci wani daga cikin abokan gaba to zai iya amfani da shi amma ba da niyyar ba da niyyar mallaka ba idan aka gama yaki to zai dauka ya sa shi cikin kayan gani ba ba zai mai da shi nashi ba dole ne ya dawo da shi kuma bai dawo da shi ba to yayi sata ya saci kayan kayan ganima to sannan malamai suka yi sabani idan ya zanto abinci ne ya ci ya koshi sauran da yayi saura shin zai sa shi a jaka ya tafi da shi gida ya ce zai masa amfani nan gaba ko ku a'a dole ya kai shi ga ga shugaba ce gashi ya shiga gida kaza amma ya samu tarin kayan abin nan abinci ya kuma yi amfani da wani kamar misali a ce ya samu buhun dabino ya zauna ya ce ya cika cikinsa sauran dabinan gashi ya kawo masa ko ku a'a zai iya ɓoyewa ya tafi da kayansa to shi ne a nan wasu malamai suka ce ai dole ya mayar da shi wasu suka ce ai dan kadan ne ba ba sai ya mayar ba amma dai ya mayar din da ya fi in aka lura da hadisan da suka zo na allura da zare da waye da sauransu saboda ka inda dai aka ba shi damar ya ci dan ba zai ba zai yaki ba yana yunwa yana cikin yunwa ce ba za a bar shi ya ci ba yana jin yana jin yunwa kuma a ce ya shiga fagen daga ai kaga wannan ba zai yiwu ba duk inda za a bar sojoji da yunwa ba a ba su isasshen abinci ba a ba su abin da zai ishe su ai kaga a ce su shiga su yaki da kuzari da karsashi kai ba ka san bai yiwu ba ba zai yiwu ba to sai hadayar ummal waɗanda suke ma'aikata ne an ɗauki mutum aiki yana yi wa mutane aiki kuma sai ake ba shi kyaututtuka a kan aikinsa shin ya halatta ci kama alkali ne ko ɗan sanda ne ko wani darakta ne ko wani babban ma'aikaci wanda a ƙarƙashinsa ofis ne da ma'aikata ana ana zuwa wajensa ana neman wasu abubuwa yana neman a cika wasu ƙa'idoji sannan ya sa hannu to shin zai rika karɓar kyaututtuka ibn hajar al-haitami al-makki yana da littafi da ya rubuta sunan shi idahul ahkam bima ya'khudhuhu al-ummal wal hukam littafi ne ya rubuta ka cokam akan wannan kyaututtuka da ake wa ma'aikata imam al-bukhari a cikin kitabus sahih al-jami'us sahih ya kulla babi a kitabul ahkam yace babu hadayal ummal babu hadayal ummal babin da zai magana akan kyaututtukan ma'aikata da ya tashi sai ka hadisin ibnu lutbiya mun karanta hadisin ibnu lutbiya wanda aka aike shi je tattaro zakka da ya tattaro ya koro dabbobin zakka shi ma ya koro nashi dabbobin aka zo ya ce wannan naku ne wannan kuma nawa ne kyauta aka ban annabi ya tashi ya yi hudu ba bayan ya gaya masa maganar cewa to don bai baka zauna gida sun zo sun kama ka ba sai da muka baka mukami sanda kake zaune a gida ba kada komai akwai wanda ya zo kwamfusa maka gida ya ce ibn tubiya yana nan ga kyauta na ka masa ba wanda ya baka sai yanzu da muka baka mukami za ka je ka lissafa dukiyar mutane ka ce wannan dukiyar ka za ta kama na zakka a cikinta a fito da shi a bani sai a lokacin da ake maka kyaututtuka saboda in ka je kaga kai ma za ka ji kunya a ce ka matsa saboda mai saboda wanda ka je wajensa yana maka kyauta yana maka alheri duk mutumin da yake maka alheri za ka ji kana son shi kuma za ka so matsa masa ba to sai ka kyauta ibn lutbiya ko kula hadisin ibn lutbiya kyauta ce aka yi masa amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi hudubarsa da gargadinsa sai ya magana akan gulul ya yi magana akan gulul cewa duk wanda ya ci wani abu na dukiyar al'umma zai zo dauke da shi ranar gobe kiyama ashe kaga hadayar ummal gulul hadayar ummal gulul ibn battal alaihi rahmatullah a cikin sharhinsa yake cewa wannan hadisi na ibnu lutbiya yana nuna cewa abinda aka ba ake bawa wani ma'aikaci ko wani hadimi a fadar gwamna ko a fadar shugaban kasa saboda wannan mukamin da suke rike da shi wannan duk abinda ake ba su annahu li baitul mali kudin dukiya ce ta al'umma za a mai da shi baitul mali sai ya kawo hadisin hadayal umara gulul wanda hadisi ne bai inganta ba da wannan lafazin hadayar umara gulul ya zo a hadisin jabir ya zo a hadisin abi humaid as-sa'idi ya zo a hadisin abi huraira amma dukkaninsu ba su inganta ba da wannan lafazin to sai ya ce sai dai idan shugabansa ne ya halatta masa cewa ga aiki nan na baka ka je ka yi kuma idan mutane sun baka kyauta ka karba ba matsala ibnu battal ya ce in akwai wannan damar da shugabansa ya bashi ce to shikenan ya halatta ya ci sai ya kawo wani hadisi na Mu'az Mu'az ibn Jabal yace lokacin da Annabi ya tura shi Yaman yace da shi na san abin da ya faru ga dukiyarka wato ibn Mu'az ibn Jabal yayi asarar dukiya lokacin da ya tura shi Yaman hadisin yake cewa sai Annabi yace da shi na san abin da ya faru ga dukiyarka wa inni qad tayyabtu laka alhadiyya na halatta maka karɓar kyauta idan an baka sai ya ce sai mu'az da ya je can aka babbashi kyaututtuka ya zo da abin da aka bashi kyautar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa gashi abin da na samu daga hannun mutane sai ya samu annabi ya rasu sai ya gaya wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai abubakar ya ce na halatta maka abin da manzo Allah ya halatta maka wannan shine hadithin mu'az a tabari ya fitar da shi a tahzibul athar yace kuma wannan hadisi ne na ƙarya ba gaskiya bane hadisi ne da bai tabbata ba hadisi ne na Muhammad ibn Sa'id al-Maslub wanda saboda zindikancin shi ma kashe shi aka yi aka gice shi shi ya ruwaito hadisin Ahmad ibn Salih al-Misri yana cewa wada 4000 hadis shi wanda ya ruwaito wannan hadisin ya kirkira hadisan ƙarya 4000 wanda yana daga ciki banda shi akwai wasu ruba-ruba da yawa a cikin isnadin to amma dai shi ya fi kowa buni saboda haka shi a tsabari a cikin tazibul asar yake cewa inda ma wannan asar din ya inganta to baya nuna cewa an halatta masa ya ci wannan dukiyar sai dai idan shugaban da ya naɗa shi bai yanka masa albashi ba sai ya ce abinda ka samu na kyautuka ka rike a matsayin albashinka saboda hadisan da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda muka bashi aiki muka yanka masa albashi to duk abin da ya karba bayan wannan gululi ne mun karanta waɗannan hadisan to shine ibn jarir at-tabari sai ya fake da waɗannan hadisan yace to wannan hadisin koda ya inganta ballantana ma hadisin ƙarya ne bai inganta ba koda ya inganta sai dai mu fassara shi da cewa ba a yanka masa albashi ba aka ce abin da ya samu daga wajen mutane ya rike a matsayin albashinsa abin nan ya zo da yawa daga sahabbai a sayidina umar siyasarsa sayidina umar siyasarsa ya kasance idan ya tura mutum aiki ya bashi wani matsayi ya dawo da wata dukiya wanda ya san cewa wannan dukiyar bai mallake ta ba lokacin da kafin ya samu wannan aiki to yakan karba duk tsoron Allah mutum kuwa yayi wa Abu Huraira irin wannan yayi wa Abu Musa al-Ash'ari ina jin irin wannan duk tsoron Allah mutum sai ya karbe abin da ya gani nashi sai ya raba biyu ya bashi rabi sauran ya jefa baitul mali wanda dukiyar wannan tana yiwa ba wai ta kyauta bace kamar yanzu abu huraira lokacin da ya zo da dukiyarsa bayan ya rike matsayi a bahrain ya dawo sai da umar ya ganshi da yan dukiyarsa haka wanda da bai san shi da ita ba ya san shi abu huraira abu huraira ne amma yanzu kuma gashi ya zo har da yan kudadensa da yan bayinsa da yan waye da yan waye sai da umar ya ce ina ka samu wannan yake kasuwanci ne ina maka aiki kuma ina kasuwanci sai na umar ya karbe ya raba biyu ya ba shi rabi ya ce je karbe raba bayan an kwana biyu shi kansa sai na umar ya fahimci kai abin da da yau bawon Allah nan bai yi ba ya kirawo shi ya mayar masa daga baya ya neme shi ya zo ya ƙara tura shi aiki ya ce ban zuwa sai na yi maka aiki ka tobe ne yanzu ka ƙara ba zan je ba ce ba zan ƙara karɓar aikinka ba to yana wannan yana raba dukiyar mutane masu tsoron Allah wadda suka samu suna kan kujerar mulki ya raba biyu ya ba su rabi ba tare da tuhuma ba cewa ko yana tuhuma su cewa sun yi sata ne ko wani abu kawai don ya tsarkake musu dukiyarsu ibnu abi shaiba a cikin littafin musannaf ya rawaito da sanadi sahihi daga abu sa'id al-khudri yana cewa hadayar umara gulul kyautar da ake bawa masu mukami masu mulki gululi ne malamai suna cewa kyautar da za a bawa wani wanda yake da mukami iri biyu ce masu bashi kyautar iri biyu ne akwai waɗanda daman can sun saba suna yi masa kyauta tun kafin ya hau wata kujerar mulki sun saba saboda suna masa alheri to aka ce irin waɗannan dan sun yi masa alheri zai iya karɓa saboda daman can akwai wannan tsakaninsu ba suna yi masa ba ne don su ma nan gaba in wani abu ya taso ya daga musu kafa a'a su daman can akwai wannan zumuncin a tsakaninsu akwai kuma waɗanda ba su tsiri masa ba sai sanda suka ga ya samu wani mukami to a lokacin ne za a yi tattara dukiya ana kai masa an ce an kawo wani sabon kwamishina na 'yan sanda ko darakta na ss to sai ga 'yan kasuwa ta kwasar dukiya ana kai masa saboda bai saboda daga kafa to suka ce idan har an saba yi masa kyautar kafin ya zama shugaba to babu komai amma idan sai da ya karbi wannan kujerar sanda ake kai masa wannan kyautar to gululu ce suka ce gululu ce shaukani ya rike alkalanci ya ce kafin ya zama alkali akwai wasu mutane da suka saba kyautata masa kullum suna masa alheri amma lokacin da ya zama alkali sai ya kirawo su ya gaya musu dan Allah abin da suke masa na alheri su daina masa su daina masa wannan babi ne na wara fantsini hakanan ibnu abi shayba ya ruwaito daga abu yazid al-madani yake cewa an tambayi jabir dan abdullah game da kyaututtuka da ake bawa masu mulki yace hiya fi nafsi gulul ni a waje na gululu ne hakanan ya fitar da sanadi sahihi daga shaqiq ibn salama abu wa'il yake cewa mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal ya dawo daga yaman bi raqiqin fi zamani abi bakr wannan kisar ita ce sahihiya ya dawo daga yaman a zamanin sayyidina abubakar ya dawo da bayi shi bai tafi da kowa ba amma ya dawo da bayi nashi ne sai umar ya ce da shi irfa'hum ila abi bakr a lokacin ba umar din ne yake shugabanci ba sai ya ce ka je ka kai bayin nan ga abubakar ka ce ga su sai ya yi mu'azir mujibir ya ce walima arfa'uhum walima arfa'u ilaihi raqiqi dan me zan kai masa bayina bayina ne kudina na sa na saya ba wani ne ya bani ba ba kudin wanda ya dauka ba don haka ba zan kai ba to bayan ya koma gida ya koma gida bai kai waɗannan bayin ba a cikin dare sai mafarki da safe kawai sai ya taso ya dawo da wannan bayan ya kawo sai na abubakar sai umar ya gan shi ya taho da bayansa ya kawo abubakar ya ce me ya faru kuma jiya ga maganar da muka yi kace ba za ka kai ba yanzu kuma ga shi ka kawo masa sai ya ce ai mafarki na yi na ganni gani nan an kama ni langa-langa an nufi wuta da ni za je fani wuta kai kuma ka kamo ƙuguna kana ta jawo ni ka in faɗa wannan wutan ina tashi sai na kawo a raina cewa waɗannan bayin waɗannan bayin ne za su kai ni wuta kai kuma kana jawo ƙuguna kana cewa in kai wa sayi na abubakar da ya je kai wa sayi na abubakar abubakar ya ce je ka riƙe na an bar maka yayin da ya dawo gida ya tashi da daddare yana ƙiyamun laili sai ya ga bayin da duka sun miƙe sun yi alwala suna sallah a bayansa sai ce kai wa kuke wa sallah suka ce Allah muke wa ma'ana ba kai ba dan kai muke yi ba mu ma dan Allah muke yi yace to izhabu antum lillah ku tafi na bar wa Allah to na yanta ku suka zama yantattu haka nan ya fitar da sanadi sahihi daga Ali ibn Rabi'a yake cewa sayyidina Ali ya dauki wani mutum daga Banu Asad ya bashi mukami ya bashi mukami ana kiran shi Zubai'a ibn Zuhair ko Zuhair ibn Zubai'a yayin da yazo sai ce ya amiral mu'minin yaje ya dawo daga inda aka kai aka tura shi aiki ya dawo sai yazo ce ya amiral mu'minin inni uhdiya ilayya fi amali ashiya an bin kyautar abubuwa a lokacin ina aiki wa qad ataituka biha nazo maka da su fa in kanat halalan akaltuha idan halal ne in ci amma dai lokacin da ka tura da aikin na aka bani su wa illa faqad ataitu biha in ko ba halal bane to ga sunan nan na dawo da su faqabadha aliyun sai ali ya karbe su gaba daya duk abin da ya samu na kyaututtuka a dalilin aikin da aka bai sai na ali ya karbe yace law habastaha kana gululan da ka rike waɗannan abubuwa baka kawo min su ba to da ka ci gululu wato ka ci dukiyar al'umma shi yasa malamai suke cewa hadayar ummali suhtun suhtun ai haramun kamar yadda al-khattabi yake faɗa a cikin littafin sa ma'alimus sunan yake cewa hadayar ummali suhtun kautar da ma'aikata suke karɓa akan aikin su wannan suhtun haramun ne in ka ga dama ka ce suhtun rashawa ce cin hanci ne wa annahu laysa sabiluha sabila sa'iril hadaya ba daidai suke da sauran kyaututtuka ba al mubaha wanda aka halatta wa inna ma yuhda ilayhi lil muhabat ana bawa mutum ne dan ya dinga daga daga maka kafa in wani abu ya taso kai ba sai ka cika sharadi ba saboda haka kai kawai zai maka yayin da sauran mutane kuma zai zare ido sai sun cika sharadi idan wani abu ne na rashin gaskiya kai sai ya ɗauke kansa ba don kuma saboda abin da kake bashi na kyauta to gudun kada wannan abin ya yi tasiri sai musulunci ya toshe wannan ƙofar kada ma ka karɓa ballantana ya maka tasiri shi ne ya ce wa inda ma yi huda ilaihi lil muhabat wal yukhaffifa anil muhdi wa yusawwiga lahu ba'd al wajibi alai wani abin da yake wajibi a kansa yayi sai ya ɗauke masa mala yace wa huwa khiyanatun minhu wannan kuma cin amana ne wa baqsul lil haqq al wajibi alayhi istifa'uhu li ahlihi wannan tauye haƙƙin da yake wajibi ne a kansa ya cika ya cike wa mutane masu shi wato yana cin amanar mutane ne da suka dora masa yana tauye haƙƙin su da yake kansa haka nan shekul islam ibnu taymiya alaihi rahmatullah a cikin siyasar shar'iyya yake cewa amma ma akhadahu al-ummalu wa ghayruhum min mal al-muslimin bighairi haqq abinda duka ma'aikata suke karba da wasu daga cikin dukiyar musulmi daga dukiyar mutane musulmi ba tare da haƙƙi ba fali waliyyi al-amri al-adil istikhrajuhu minhu to idan shugaba adali ne mai san gaskiya to wajibi ne ya karbe wannan abin daga hannunsu كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل kamar kyautar da suke karba a sanadiyar aikinsu akwai ayyukan da kyauta ka ba mai shi kyauta kakka ba shi kyauta mai da tasiri saboda ba wani abu nashi naka da yake hannunsa da za ka buƙace shi ka zo ma'aikata akwai masu shara ka ba su ɗan kuɗi su raba wannan mai shara ba abinda zai hana ka kawai baka ko wani mai gadi a bakin kofa wani miskini watakila ma albashinsa baya zuwa da wuri shi ma yana fama saura ka don irin waɗannan amma wancan ƙogan da shi ne mai sa hannu shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa to in kana yi masa irin wannan kyaututtukan to akwai yiwuwar ya kai ya yi maka abin da bai dace ba ko kuma ya baka haƙƙin da ba naka ba yayin da wasu kuma zai ce sai ya zama su ma sai sun yi abin da kai sannan ya musu sai mai da ma abin kamar wani wani haraji sai mai da abin kamar haraji ibn taymiya yayi wata magana cikin siyasatu shar'iyya inda ya muƙarana game da mutumin da ba zai karba ba amma kuma ba zai bar wato haƙƙoƙin mutane su wuce ba shi baya karɓar kyauta amma kuma in mutum ya zo yana neman wani abu na haƙƙinsa baya masa sauka ba zai karɓa ba amma kuma haƙƙin mutane ya ƙi fita daga wajensa ya karɓi takardun ya buɗe ruwa ya sa ya aji wani can kuma shi kuma yana karɓa yana yi yana karɓa yana yi ibnu taymiya ce to gari mai karɓa yayi da wannan wannan mugu ne ya ce wannan muguntarsa ya cuci kansa ya cuci jama'a ya cuci kansa don ya hana mutane haƙƙinsu kuma ya cuci jama'a mutanen da ya hana haƙƙinsu saboda haka ya ce gwara wanda zai karɓa ɗin shi kuma yana yi wa mutane saboda alal akalla dai ba bukatun mutane ba za su tsaya ba amma dukan su ba daidai suka yi ba to shine ya kawo maganar Abu Sa'id al-Khudri da kuma maganar Abdullahi dan Abbas sannan ya kawo hadisin Abu Humayd al-Sa'idi hadisin Ibn Lutbiya Abdullahi Ibn Lutbiya to yayi magana mai tsawo anan da yake cewa muhabatul wulad fil mu'amala wato zanto mutum yana da shugabanci yana rike da wani ofis to sai a dinga yi masa rangome a wajen mu'amala ko kasuwa ya shiga saboda ofishinsa da yake rike da shi shi sai a dinga masa ragi ba kamar yadda za a yi sayarwa da kowa ba shi saboda ana tsammanin wannan ragin da ake masa zai masa tasiri sai a dinga masa ragi idan wani aiki ya bayar sai a yi masa shi da sauki ce to duk wanda yana daga cikin yana daga cikin gululi yana daga cikin hadayar ummal da aka haramta duk da ba kuɗi aka bashi ba zuwa yayi zai sayi wani abu amma duba da ofishinsa sai ya sa aka yi masa wannan inda a ce yau za a sauke shi daga wannan mukamin ya fita daga wannan ofishin to in ya shigo kasuwar ko dan kai ba za a kalle shi ba ba wani abu da za a yi masa sannan za a masa mu'amala irin wacce aka saba yi wa kowa to kaga shi nan abinda aka bashi lokacin da yana cikin ofis ana bashi ne dan a samu wani abu na rangwame a wajensa to ibnu taymiya yace duka wannan duka wannan haramun ne yace wali hadha shatara umar ibn al-khattab radiyallahu anhu min ummalihi man kana lahu fadlun wa dinun la la yuttahamu bi khiyana wannan tasa irin wannan saboda za ta faru ko da mutum mai tsoron Allah ne mai addini ne wani lokaci ma bai san san da za a yi masa ba bai san san da za a yi masa bai ce to saboda wannan ne umar duk mutanen da ya ba wa mukami duk da cewa yana da addini yana da amana yana da gaskiya to idan ya zo da wani dukiya ƙari wadda yake da ita to suka yakan yakan raba biyu ya ba su rabi ya rike rabi ya sa a baitul mali ta yiwu ya ya samu wata gona yayi noma to wajen aikin da ake yi masa lokacin da ake nuna masa gonarsa duba da matsayinsa an yi ta yi masa rangwame mutanen gari sun tsaya sun kula masa da nomarsa sun tsaya sun taimaka masa saboda matsayinsa don in suna buƙatar wani abu a wajensa to za su samu cikin sauƙi to wannan ta sa abin sayyidina umar yake irin wannan hukuncin yace wa inna ma shaqarahum li'annahum khussu bihi li ajli al-wilayati min mahabat wannan muhabati ne akai musu saboda sun zantu suna rike da mukami wa kana al-amru yaqtadi dhalika li'annahu kana imam adl ibn taymiya yace kuma haka al'amarin yana buƙatar haka a lokacin saboda sayyidina umar shugaba ne adali yaqsimu bis sawiya yana raba komai daidai wa daida falamma taghayyara al-imam war ra'iyya كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه to da aka samu shamun canji na shugabanni aka samu canji na waɗanda ake shugabanta to wajibi ne akan kowa ya tsaya ya yi abin da zai ganin zai iya yi wato kowa ya tsaya ya ba da haƙƙin da yake kansa ya kiyaye haƙƙin Allah ya kiyaye haƙƙin al'umma ko da kuwa babu waɗanda za su sa ido a kansa Allah yana ganin abin da yake yi yana kuma sa ido a kansa saboda haka ya kiyaye wannan wa yatruku ma harrama Allah ya guji abinda Allah ya haramta wala yahrumu alaihi ma aba wala yahrumu alaihi ma abaha Allah lahu abinda kuma Allah ya haramta ya halatta masa ba zai zama haramun gare shi ba wa qad yumtala an-nasu min al-wulati biman yamtani'u min al-hadiyati to wannan ita ce maganar da na muku akan iya samun wanda zai zanto baya karbar kyautar amma kuma zai wa mutane aiki ba shi ba za a bashi ba amma kuma zai aiki ba wani kuma zai zanto yana karba yana aiki to shine anan ibn taymiya yace to gara wanda zai karba yayi aikin akan wanda zai ki karba kuma ya hana mutane haƙƙin su ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi